بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masoran mu kada a manta muna nan muna bayani ne akan malolin hadisan riyadu salihin kuma muna nan muna bayani akan falalar yakin ɗaukaka kalmar Allah a yau ma insha Allah ta'ala za mu tashi daga hadisin Abu Hurairah na'am
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga Abu Hurairah Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة duk mutumin da ya ajiye doki ba don wani abu ba illa saboda ya dinga zuwa da shi ya ƙi ɗaukar kalmar Allah yana mai imani da Allah yana mai gaskata alkawarin da Allah ya yi to ƙoshin dokin na cin abinci da kuma ƙoshinsa na shan ruwa da kuma ba hayansa da fitsarinsa dukkansa zai kasance cikin ma'aunin wanda ya ajiye shi a ranar alkiyama.
رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito.
وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة Ukubatu bin Amir Allah ya rina shi wanda ake ce ma Abu Mas'ud yake cewa wani mutum ya zo da wata taguwa mai linzami zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam فقال هذه في سبيل الله sai yake cewa ya manzon Allah wannan zan ba da ita saboda Allah madaukaki فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة yake cewa ranar alkiyama Allah zai baka tagoyi guda ɗari bakwai dukkansu masu linzami
رواه مسلم Muslim ne ya rawaito
وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسيد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبو عبس عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال an karɓo daga ukubatu dan amir Allah ya yarda da shi yake cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول na ji manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana kan mumbari yana cewa وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku tanazar musu abin da kuka samu dama na ƙarfi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara ƙarfi a nan gurin da cewa ana nufin harbi ma'ana ya zama kun koyi harbi kuma kun iya shi saboda kare kanku da kuma musulunci daga abokan gaba رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an karɓo daga hukumatu dan amir yake cewa na ji manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ستفتح عليكم أرضنا ويكفيكم الله za a buɗe muku wasu ƙasashe kuma Allah zai isan muku فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه saboda haka kada ɗayanku ya gajiya wajen yin tirenin da kuma yin tanaji da mashin samana mutum ya zama yana yawan yin tirenin yana ƙoƙari wajen eh, gyara mashinsa saboda fuskanta abokan gaba رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda shi ukubatu bin amir ya rawaito duk mutumin da aka sanar da shi iya harbi sai ya bar shi to ba shi daga cikinmu a wata ruwaya kuma ya yi sabo
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an karɓo daga shi ukubatu dan amir yake cewa na ji manzo Allah tsaya da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة Allah yana shigar da mutum uku da eh, mashi guda ɗaya yana shigar da su aljanna صانعه يحتسب في صنعه الخير
wanda ya kera shi yana fatan samun lada saboda wannan kirar da ya yi
والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا yake cewa da wanda ya harbi da shi sannan kuma da wanda ya feke shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi harbi kuma ku hau
وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا amma ku yi harbi shi ne ya fi soyuwa a gare ni fiye da ku hau
ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها duk mutumin da ya san yadda ake yin harbi sannan kuma ya bashi saboda nuna rashin muhimmancin abin to tabbas ya butulcewa wata ni'ima رواه أبو داود abu dawud ne ya rawaito وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال an karbo daga salama dan akwa Allah ya rada shi yake cewa مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظلون annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasu mutane suna yin harbi فقال رموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا sai ce ya ku yana annabi Ismail ku dinga yin harbi domin baban ku dama maharbi ne رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال an karbo daga Amr dan Abbas Allah ya rada shi yake cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Aji wanzu Allah tsira da min Allah su tabbata a gare shi yana cewa من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة duk wanda ya yi harbi da wani mashi saboda ɗauka kalmar Allah to Allah maɗaukakin sarki zai ba shi ladan wanda ya yanta kuyanga.
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح Abu Dawud ne ya rawaito da kuma Tirmizi kuma Tirmizi ya inganta hadisin.
وعن أبي يحيى قرين بن فاتك رضي الله عنه قال An karɓo daga Khuraim ɗan Fatik Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi ya ce من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف duk wanda ya ciyar da wani abu saboda ɗaukar kalmar Allah to Allah madaukakin sarki zai ninka masa lada sau ɗari bakwai.
رواه الترمذي وقال حديث حسن Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya kyautata hadisin.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi ya ce ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا babu wani bawa wanda zai azanci wani yini saboda ɗaukar kalmar Allah babu wani bawa wanda zai azurci wani yini saboda Allah face sai Allah madaukakin sarki ya nisanta fuskarsa daga wuta na tsawon shekaru saba'in متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga Abu Umama Allah ya yarda da shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض duk mutumin da ya azumci wani yini saboda Allah to Allah madaukakin sarki zai sanya wani ƙatar rami tsakaninsa da wuta wanda girman ramin nan ya kai tsakanin sama da ƙasa رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya inganta hadisin وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya ce من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق duk wanda ya mutu bai yi yaƙi ba kuma bai taɓa tunanin ya yi yaƙi ba to zai mutu yana da wata ɗabi'a ta munafunci رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن جابر رضي الله عنه قال an karɓo daga jabir Allah ya yarda da shi yana cewa كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a wani yaƙi sai yake cewa إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية حبسهم العذر a madina akwai wasu mutane ba wata tafiya da za ku yi ba wani kwari da za ku ƙetare ba sai sai sun kasance tare da ku a cikin niyya amma uzuri ko kuma rashin lafiya shine ya kare su daga fitowa su tafi tare da ku وفي رواية إلا شركوكم في الأجر a wata ruwa na sosalam yake cewa sai sun yi tarayya da ku a cikin lada رواه البخاري من رواية أنس ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له وعن Bukhari أبي- da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله an karɓo daga abu musa al'ashari yake cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce masa ya manzan Allah
الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر yake cewa ya manzan Allah mutumin da yake yin yaƙi saboda ya samu ganima da kuma mutumin da yake yin yaƙi saboda a dinga labarinsa والرجل يقاتل ليرى مكانه وفي رواية يقاتل شجاعة ويقاتل حمية وفي رواية يقاتل غضبا فمن في سبيل الله da mutumin da yake yin a, yaƙi saboda ya nuna wa mutane cewa shi gwarzo ne ko mutumin da yake yin yaƙi saboda nuna kishi ko mutumin da yake yin yaƙi saboda ya nuna fushinsa wane ne ya yi yaƙi saboda Allah
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi yaƙi saboda kalmar Allah ta zama ita ce maɗaukakakiya to wannan shine ya yi yaƙi saboda Allah متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال An karɓo daga Abdullahi dan Amr bin Al-As Allah ya yarda da shi ya ce,
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce,
ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم
Na'am.
وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم babu wasu masu yaƙi da za su fita su je yaƙin nan su samu ganima kuma su zama sun kuɓuta ba a jiki musu ciwo ba face sai ya zama cewa sun gabato da biyu bisa ukun ladansu babu wasu kuma waɗanda za su fita yaƙi su je ba su samu nasara ba a jijji musu ciwo a kakkashe wasu daga ciki face sai sun samu ladansu cikakke in ji annabi sallallahu alaihi wasallam رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ائذن لي في السياحة wani mutum ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ka bani dama mana dan fita shakatawa kamar yadda abu umama Allah ya yarda da shi ya rawaito فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله عز وجل sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai shakatawar da al'umma ta suke fita shine fita yaƙi saboda ɗaukar kalmar Allah رواه أبو داود بإسناد جيد Abu Dawud ne ya rawaito da sanadi mai kyau وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Amr bin Al-As daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, قفلة كغزوة Mana idan mutum ya gama yaƙi ya dawo to za a ba shi ladan wanda ya yaƙi. Mana shi ma dawowa daga yaƙin yana da lada.
رواه أبو داود بإسناد جيد Abu Dawud ya rawaito da sanadi mai kyau.
وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال an karɓo daga sa'id dan yazid Allah ya yarda da shi ya ce لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dawo daga yakin tabuka mutane sun tarbe shi ni ma a lokacin yana tare da wasu yara mun haɗu da shi a daidai saniyar talwada رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ abu dawud ya rawaito shi da sanadi mai kyau ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع a wata waya kuma yake cewa mun tafi mun haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da yara a saniyar talwada irin da yawancin
وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu umama Allah ya rade shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة
annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da bai yi yaƙi ba ko kuma bai tanaji wanda zai je yaƙi ba ko kuma ya zama cewa ya ɗauki nauyin wanda zai je yaƙi a cikin iyalansa to Allah madaukakin sarki zai haɗa shi da wata mai ƙwanƙwasa kafin ranar alkiyama har Allah zai iya jarraba shi da wata musiba ko wani abu mara daɗi
رواه أبو داود بإسناد صحيح Abu Dawud ne ya rawaito da sanadi mai inganci.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Anas Allah ya yarda da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ku yi yaƙi ku yaƙi mushrikai da dukiyoyinku da kawunanku da kuma harsunanku.
رواه أبو داود بإسناد صحيح Abu Dawud ne ya rawaito da sanadi mai inganci saboda haka hadisin yana nuna cewa har wa'azi ma idan ka yi wa mushrikai suka musulunta za ka iya samun ladan wanda ya ji yaƙi.
وعن أبي عمرو ويقال أبو حكيم النعمان بن مقر رضي الله عنه قال
An karɓo daga Nu'man ɗan Muqarrin Allah ya yarda da shi ya ce,
شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الريح وتحب الرياح وينزل النصر Na ga annabi sallallahu Alaihi wasallam in dai bai yi yaƙi a farkon yini ba, to yakan jinkirta ah, yin yaƙin ne har lokacin da rana za ta yi har lokacin da rana za ta yi zawali sannan kuma iska ta taso kuma nasara ta sauka.
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح Abu Dawud da Tirmidhi ne suka rawaito kuma Tirmidhi ya inganta hadisin.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم صابروا kada ku yi fatan haɗuwa da abokin gaba amma idan kuka haɗu da abokan gaba to ku yi haƙuri.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعنه وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة An karɓo daga Abu Huraira da Jabir Allah ya yarda da su yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaƙi ɗan yaudara ne.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار babin da yake bayani akan wasu shahidai waɗanda ba a wajen yaƙi suka mutu ba amma ana yi musu sallah ana kuma yi musu wanka saɓanin shi shahidi wanda ya mutu a wajen yaƙi
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Daga Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce الشهداء خمسة masu shahada mutum biyar ne.
المطعون والمبطون والغريق وصاحب الحدم والشهيد في سبيل الله Wanda ya mutu a kwalara da wanda ya mutu ta hanyar ciwon ciki da kuma wanda ya nutse a ruwa da kuma wanda gini ya faɗo masa da kuma wanda ya yi shahada a yakin da kalmar Allah.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعنه رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ما تعدون الشهداء فيكم
mutum nawa kuke kirgawa a matsayin shahidai قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد sai suka ce wanda aka kashe a yakin dawa kalmar Allah shine kawai shahidi قال إن شهداء أمتي إذا لقليل yace in dai haka ne to ai shahidai a al'umma ta yan kaɗan ne قالوا فمن يا رسول الله sai suka ce to banda shi kuma wane ne shahidi ya manzon Allah قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka kashe a yakin dawa kalmar Allah shahidi ne ومن مات في سبيل الله فهو شهيد duk wanda ya mutu a yakin dawa kalmar Allah shi ma shahidi ne ومن مات في الطاعون فهو شهيد duk wanda ya mutu a kwalara shi ma shahidi ne ومن مات في البطن فهو شهيد duk wanda ya mutu saboda ciwon ciki shi ma shahidi ne والغريق شهيد haka nan mutumin da ya nutse a ruwa shi ma shahidi ne رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi dan amr bin al-as Allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce من قتل دون ماله فهو شهيد duk wanda aka kashe shi wajen kare dukiyarsa to shi shahidi ne متفق عليه bari da muslim ne suka rawaito وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه قال an karɓo daga sai dan zai ɗaya daga cikin waɗanda aka yi bishara da aljanna yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce من قتل دون ماله فهو شهيد duk wanda aka kashe shi yana kare dukiyarsa to shi shahidi ne ومن قتل دون دمه فهو شهيد duk wanda aka kare shi wajen kare rayuwarsa to shi ma shahidi ne ومن قتل دون دينه فهو شهيد duk wanda aka kashe shi yana kare addininsa shi ma shahidi ne ومن قتل دون أهله فهو duk شهيد wanda aka kashe shi yana kare iyalansa to shi ma shahidi ne رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح Abu Dawud da Tirmidhi ne suka rawaito kuma Tirmidhi ya inganta hadisin وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yana cewa جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa da shi يا رسول الله ya, أرى- ya manzon Allah أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ya kake gani ya manzon Allah idan wani ya zo yana so ya kwace min dukiyata قال فلا تعطه مالك sai ya ce kada ka ba shi dukiyarka قال أرأيت إن قاتلني ya ce ya kake gani idan ya yaƙe ni قال فقاتل Ka- sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka yaƙe shi قال أرأيت إن قتلني ya ce ya manzan Allah ya kake gani idan ya kashe ni قال فأنت ya شهيد ce kai shahidi ne قال أرأيت إن قتلته ya ce ya kake gani idan na kashe shi قال هو في النار ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana wuta رواه مسلم muslim ne ya rawaito masu sauraron mu saboda korewar lokaci za mu dakata a nan insha Allahu ta'ala a wasu karatutukan na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya kafin wannan lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh